أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhwati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu rahmatullahi ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta 22 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau muna shekara 1400 da arba'in da shida lissafin nasara 'yan mishan yau muna ishirin da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ɗazu an yi gagarumin taro inda aka ƙaddamar da miƙa gudunmuwa zuwa ga marayu marayu da adadin su ya kai maraya dubu ɗaya da ɗari biyu idan ka gama rayuwar nan a zaune dole abin ya taba zuciyarka kwamiti ta ƙaddama musu da tallafi na kayan abinci da sutura kowane maraya an ba shi buhun shinkafa idan namiji ne da turbin shadda idan mace ce da turbin atamfa da kuma kudin ɗinki naira dubu biyar duka waɗannan adadin marayu maraya dubu ɗaya da ɗari biyu kuma duka wannan an yi shi ne a cikin tallafi da kuka bayar ya zuwa jiya gudunmuwa da aka tara an tara naira miliyan sittin da biyar ko? miliyan sittin da bakwai an tara naira miliyan sittin da bakwai da ɗan wani burbudi haka a sama Allah ya saka muku da alkhairi amin
kuma in Allah ya yarda bajet na kwamitin marayu aikin da za a yi a wannan shekara an yi bajet na miliyan ɗari da ashirin za a kashe in Allah ya yarda bayan abinci da sutura da aka raba wa marayu a yau to aikin bai ƙare ba akwai marayu guda ɗari da za a sa makaranta kuma dama muna da guda ɗari uku da ashirin kenan ya zama maraya nawa ɗari hudu da ashirin kenan bayan wannan akwai aurar da marayu mata kamar yadda shekarar ta gabata aka aurar da talatin da ɗaya guda ashirin marayu guda goma sha ɗaya marayu mahadata alƙur'ani mai girma to bana ma kwamiti tana hasashe in allah ya yarda za ta aurar da abin da bai kasa wannan adadin ba bayan wannan akwai training na sana'a da ake wa mata iyayen marayu domin idan uwa ta samu sana'a ta samu aiki yi za a dan samu sauki ko ba za a samu ba za a samu za a samu sauki wanda shi ma ana kashe kuɗaɗe masu yawa wajen yin wannan aiki marayu guda talatin da ɗaya da aka aurar a wannan shekara an kashe kuɗi da yake wajen naira miliyan talatin da biyar a wajen aurar da su abinda wannan yake nunawa har yanzu ba mu gama aikin ba in Allah ya da kuma duk wannan aikace aikace sai mun yi su da yardar Allah gashi a yanzu haka maganar da nake da ku bayan Allah ba su daina aiko da gudunmuwar marayu ba a ci gaba da bada gudunmuwa ta marayu in Allah ya da wannan kuɗi daga nan zuwa bayan sallah da sauran yan uwa da za mu yi magana da su sai mun haɗa wannan kuɗi miliyan ɗari da ashirin da yardar Allah wannan bajan na kwamitin marayu kuma in Allah da duk waɗannan kuɗaɗe miliyan ɗari da ashirin ba gara ba zago ba mai cin ƙwandala marayu za a kashe wasu marayu za a kashe wasu da yardar Allah maɗaukin sarki kuma in Allah ya da mun yi ta yi wannan aiki kenan har sai Allah ya tausaya mana ya sa mala'iku sun bude ƙofar jannatul firdaus ya ce mu wuce in Allah ya yarda domin alƙawari ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga wani bawan Allah ya aiko malayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari da ashirin wannan bawan Allah Allah ya san shi Allah ka sa aljannar fito su zama kuma a gare shi Allah ka masa albarka to zuri'a sa albarka sani sadisu ya aiko malayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka dukiyarsa albarka ka rayuwarsa albarka wasu mutane su biyar sun aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu hamsin hamsin jumla naira dubu ɗari biyu da hamsin ya Allah waɗanda mutane guda biyar ka san su Allah ka musu albarka ka duke su albarka wasu mutane su shida sun aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ishirin ishirin jumla naira dubu ɗari da ashirin ya Allah ka san su duka kwashe suka zuba aljannatul firdaus wasu mutane su sha shida sun aiko bala ya gudunmar kuɗi naira dubu goma goma naira dubu ɗari da sittin Allah ka masu albarka ka zura su albarka da su da sauran duka Allah ka azurta mana makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a firdausi ran tashin alkiyama masu taro da sisi sun haɗa wa malayu gudunmar kuɗi naira dubu goma da ɗari bakwai Allah ka saka musu da alkhairi kai musu albarka kai duke su albarka daga nan sai Zainab Abdul Aziz Yari Zainab Abdul Aziz Yari Zainab Abdul Aziz Yari ta yi ko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyar Allah ka mata albarka kai duke ta albarka kai wa mai gidanta albarka kai wa 'ya'yanta albarka kai wa zuriya ta albarka mutanen masallaci sun aiko malayu gudunmuwar kuɗi naira dubu goma sha biyar da ɗari biyar Allah ka saka wa kowa da alkhairi duk masu gudunmuwar wannan Allah ka shiga tsakaninsu da talauci abin da aka bada gudunmuwar marayu a yau naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da saba'in da shida da naira ɗari biyu miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da saba'in da nawa da shida da naira ɗari biyu na'am na faɗa muku mu rinka turawa gaba kenan da yardar Allah Allah ka amince mana yanzu ake sanar da ni na mun karanta number account na marayu a babu mun karanta number account na marayu account na marayu 000-455-3753 zan maimaita 000-455-3753 banki jais bank
na'am yanzu ake sanar da ni daga cikin baki da suka zo akwai imam abdulkarim ali motors muna tare da shi a wannan wuri akwai alhaji nasiru haruna gombe ɗan kasuwar ƙauye kenan ɗan kasuwar ƙauye ne amma ya shigo abuja sai ta da wani kura alhaji nasiru haruna gombe akwai kawo idi daga kuri wannan kawuna kenan da sauran yan uwa da suka zo to duka Allah ya albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ana rama ina muka kwana ina za mu tashi
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب na'am قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون yau na fahimci mutanen gombe sun mamaye majalisar nan da yawa can gefe ma ga honorable kwamishina tsohon kwamishina kuma tsohon dan majalisa daga jihar gombe honorable dan rike kaɗan mutanen shi ma mai wa'azi ne kun gan shi nan gurin a takbir amma kana iya cewa abuja domin yana makwabtaka da masallaci a nan abuja yana da gida nan kusa duk da na nika yana ta ganin gombawa ɗiba fari ba a kwana da su ba amma sai a tashi da su na'am Allah madaukin sarki ya ce farihal mukhallafuna bi maqadihim khilaf rasulillah har yanzu Allah yana magana akan munafikan nan da basu je yakin tabuka ba Allah ya ce al-mukallafuna waɗanda aka bar su a gida da gangan suka ki zuwa jihadi ba larura ta hana su ba abin da zai ƙara baka haushi shine wato farihal mukallafun ya kamata a ce da suka bar annabi ya tafi ba su bi annabi ba a ransu su ji ba daɗi a ransu su ji me su ji ba su kyauta ba amma maimakon haka wani farin ciki suka ji a ransu ka saba wa Allah kuma kai murna da saba wa Allah ya fi saba wa Allah laifi bayan sun ƙi su raka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ƙi su fita tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da gangan ba wani uzuri bayan annabin ya tafi kuma su sun shantake a gida ne kuma suka ci gaba da shekiyayensu shi ne farihal mukallafuna bi maqadihim sun yi farin ciki da zaman nan da suka yi a gida khilafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karfar khilafa tana daukan baya ba'd kuma tana daukan wato ba'din ko ka dauke shi a zarful makan ko a zarful zaman duk tana iya dauka na'am ba sai ba ko an gane wannan adarama أكرمك الله Allah madaukakin sarki a suratul Isra نعم yace wa in kadu la yaftinunaka ala allazi afayna وإن ilayka كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره aha لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا na'am ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا da me zai faru إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها to me zai faru وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا fursa fursa fursa ala rama نعم.
kafirai sun yi niyyar su kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ina daga garin Makka sun shirya masa ta'addanci Allah bai ba su dama sun samu nasara ba Allah ce da sun ma samu nasarar bala'i abin zai koma a kansu Allah ce idan la yalbasuna khilafaka إلا قليلا illa qalila to da su ba su ci gaba da zama a makan ba sun ci gaba da rayuwa bayan korarka bayan ta'addancin da suka shirya maka illa qalila sai da lokaci gangane kenan khilafaka da ai la yalbasuna ba'daka مم.
illa qalila irin wannan khilafakar ita ce a cikin wannan aya da Allah ya karanta mana yanzu نعم farihal mukallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillahi Allah ya ce wa karihu sannan sun kyamata a cikin ransu sun ki an yujahidu su yi jihadi bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah da dukiyarsu da rayuwarsu a cikin hanyar Allah kamar yadda sauran sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi ƙarshe ma wa ƙalu sai sun ga rika faɗa wa junansu la tanfiru fil har wallahi kar ku yadda ku fita cikin irin wannan zafi da ake yi mun ce sanda aka fita zuwa tabuka an fita ne lokacin me lokacin zafi in kuka lura a lokacin zafi su kuma bishiyoyi a lokacin suke yin wani ɗanyen ganye mai bada inuwa mai sanyi a lokacin me a lokacin zafi a lokacin da kuma 'ya'yan itatuwa suka fi yi ga 'ya'yan itatuwa ga inuwa ga zafin rana lokacin da ya kamata mutum ya lafiya a cikin inuwa yana ɗan taɓa 'ya'yan itatuwa to a wannan lokacin kuma sai aka ce nan ne za su fita me za su tafi zuwa jihadi shi ne munafukai suka ce ina la tanfiru fil har kar ku yadda ku ce za ku fita a cikin wannan irin rana da ake yi Allah ya ce kulka ce da su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam naru jahannama wutar jahannama ashaddu harra ita ce tafi tsananin zafi ba wannan ranar da ake yi ba ka haɗa zafin wutar jahannama da zafin rana جهدها.
ai ba da zafin rana ba da wutar duniya ma ba za ka iya haɗa wutar jahannama ba da ka taɓa zuwa kamfanin da ake narka rodi kamfanin rodi inda ake narka ƙarafa ko a ce ka je a jakuta ka je ka ga yadda ake ɗauko manya-manyan ƙarafuna a zuba su a cikin wata wuta ta bala'i saboda tsananin zafi ƙarfen nan sai wutan nan ta narka shi ya zama wani dagwalo mai zafin bala'i da ƙarfe duk wannan zafin bai kai zafin wutar jahannama ba bai kai ba wutar jahannama Allah ya ce a rage zafinta aka rage domin a kawo mana duniya mai amfani da ita aka ce zafin ya yawa a ƙara ragewa aka ƙara ragewa aka ce zafin ya yawa a ƙara ragewa haka aka yi ta ragewa sai da zafin wutar ya koma bai wuce ɗaya bisa saba'in na zafin wutar jahannama ba sannan aka ce to watakila wannan za mu iya amfani da shi a duniya shi ɗin ma wannan sai da aka tsumbula shi a cikin teku sau biyu aka ƙara kashe zafin sannan aka kawo mana ita ce wutar da muke amfani da ita a duniya da ita ake gasa biredi da ita ake gasa ƙarfe da ita ake makera suke da ita ake duk wani bala'in da kaga an yi da wuta da ita ake yi to ya asalin wutar take Allah ka tsare mu da azabar wutar jahannama amin shine Allah ya ce kul ka faɗa musu naru jahannama wutar jahannama ashaddu harra ita ce tafi tsananin zafi law kanu yafqahuna inda suna da fahimta suna da fiqihu da sun gane wannan zafin ni'ima ne su tafi a cikin zafin su nemi aljanna su nemi tsari da wutar jahannama da shi fi alheri a gare su na'am Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama bal yadhaku qalilan wal yabku kathiran jazaa'an bima kanu yaksibun Allah ya ce ba suna dariya ba suna ganin sun yi wa annabi wayo sun yi wa sahabbai wayo su sun san daɗin jikinsu ba za su fita jihadi ba annabi da sahabbai sun fita su sun zauna cikin mata ana ta dariya in wannan ya hada da wannan ce ashe kai ba baka je ba ji haba in je ni ma wakaci ne sai a tafa a ce wallahi kai wa kanka kiyamar laili wannan mutumin in muka biye shi to kullum mun ƙara rayuwa mu cikin bala'i da wahala kenan haka munafikai suka ringa yi ana ta dariya Allah ce fal yadhaku qalilan su yi dariya yar kadan inji Allah amma wal yabku kaseeran za su yi kuka mai yawa a lahira a nan duniya su yi dariya yar kadan a lahira za su yi mai za su yi kuka mai yawa inji Allah jaza'an sakamako bima kanu yaktubun dangane da abin da suka kasance suna aikatawa ashe dariya idan ƙarshen ta zai zama kuka menene amfanin ta babu
akwai wani littafi sifatu bahiki wa bukain nabi sallallahu alaihi wa sallam siffar kuka siffar dariya da kukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam
na'am annabi saboda darajarsa shine babu wani abu da ya shafe shi da bai rubutu akan shi ba babu shi rayuwarsa an yi rubutu akan ta a Qur'anin da aka saukan masa maluma sun yi rubuce-rubuce a kan shi ya ƙoƙuwansa an yi rubuce-rubuce a kansu matansa an yi rubuce-rubuce a kansu ‘ya'yansa an yi rubuce-rubuce a kansu tafiye-tafiyensa an yi rubuce-rubuce a kan wannan baccinsa in ya kwanta ya yake bacci an yi rubuce-rubuce a kan wannan ya yake sallah tun daga kabar harama har zuwa sallama an yi rubuce-rubuce a kan wannan ya yake azumi an yi rubuce-rubuce akan wannan ya yake aikin hajji an yi rubuce-rubuce akan wannan ya yake kwanciya an yi rubuce-rubuce akan wannan in yi mafarki ya yake yi an yi rubuce-rubuce akan wannan ya yake aure an yi rubuce-rubuce ya yake shiga masallaci an yi rubuce-rubuce ya yake fitowa an yi rubutu ya yake shiga ɗakin matarsa an yi rubutu ya yake kwanciya da iyali an yi rubutu ya yake sa rigarsa an yi rubutu ya yake ɗaura gyauto an yi rubutu ya yake raba kwana wa matansa an yi rubutu ya taguwarsa take an yi rubutu yaushe ta tsere yaushe aka tsere mata an yi rubutu idan iska ta taso ya yake yi an yi rubutu in ya ga hadari me yake yi an yi rubutu in ana kurara ruwan sama ya yake yi an yi rubutu in ya kalli madubi ya yake yi an yi rubutu an yi rubutu an yi rubutu an yi rubutu ba- shi kadai ne dan adam a duniya da ba abin da ba a rubutu a kansa ba a rayuwar shi
Allahu akbar da ya mutu me ya bari an yi rubutu a kai ba wani abu da ba a rubutu ba to wani malami da ya tashi kuma sai ya rubutu akan siffar dariyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kukan shi da barkwancinsa tare da sahabbansa akan wannan shi ko malamin ya rubutu duk inda aka ruwaito annabi ya taɓa yin kuka sai da malamin ya kawo hadisin annabi ya yi kukan menene ya faru annabi ya yi kukan sai da ya kawo hadisan ya tattaro su duk inda aka ce annabi ya yi dariya sai da ya tattaro hadisan a ina ne ya yi dariyar me ya faru ya yi dariyar wani darasi da saƙo ya isar a wurin dariyar ya yi ta ya buɗe bakinsa sosai ne har aka ga dasashinsa har aka ga wato molus and pre-molus turame da tabare na haƙoransa na can ciki ko kaɗan da haƙoransa na gaba kaɗai aka gani ya dariya take ya volume nata sai da ya tattaro hadisan gaba ɗaya rubutu a kansu annabi ya taɓa ɗan ɗan barkwanci da sabon sai ɗan tsokane su a ɗan yi dariya haka raha manzon Allah ya taɓa yi a ina da ina yayi nan ma duk sai da ya tattaro hadisan wata tsohuwa ta zo ta samu manzo Allah ta ce ya rasulullah ka roƙa min Allah in shiga aljanna annabi sai aljanna ta ce ya ce wai wai wai ya ce ai tsofi ba sa shiga aljanna tsofi
masu shiga aljanna ba su shiga aljanna tsohuwa ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta dora hannu aka sai ta kwana ihu ta fara kuka manzo Allah ya ce dakata dakata baki fahimce ni bane abinda nake nufi in kiyama ta tsaya ba kina tsohuwa za a saki aljanna ba sai an sa wani mala'ika ya maki garan bawal da panalbitin an mai da ke budurwa an canja miki sabon fenti kina sheƙe sannan za a saki a cikin aljanna amma saboda dan yi mata barkwanci haka sai ce me tsofi ba su shiga aljanna irin waɗannan hadisan da manzon Allah ya irin wannan tadin da sahabbansa wani ya zo ce ya rasulullah ina so ka bani raƙumi akwai kaya da nake so in ɗora in kai zuwa gari kaza manzon Allah ya ce babu raƙumi sai dai ɗan taguwa kamar ka ce a baka bijimi ya ce ba bijimi sai ɗan maraƙi ya ce ya rasulullah ai ɗan taguwa ba zai iya ɗaukar kayan ba sai raƙumi ne zai iya manzo Allah ya dariya ce to ni raƙumi ne ba taguwa ta haife shi ba irin wayannan wasa da manzo Allah yake yi da sahabbansa a dan yi raha ayi nishari duk irin wayannan hadisan sai da malami ya tattaro su gaba daya duk duniya babu wanda rayuwarsa ta samu gata irin wannan babu shi shi kadai ne hatta mafarki da manzon Allah ya taba yi a rayuwarsa sai da malamai suka rubuta littafi akai kan mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mun gode maka da ka bamu wannan annabi alhamdulillah
sai Allah ya ce falyadhaku qalilan na'am su yi dariya ya kadan amma su sani wal yabku kaseeran za su yi kuka mai yawa inji Allah jaza'an bima kanu yaksubuna saboda sakamako na abin da suka sance suna aikatawa sai Allah ya ce mai gaba da rama فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا na'am فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا mm.
إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين wato wani ikon Allah ta buka ita ta gwada wa duniya kwarewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen sanin yaki نعم
wato shi annabi shi kadai ne kowane irin ilimi Allah ya tara mashi الله أكبر
idan ka zo masallaci shine liman kowa wajensa zai ne zai kwaikwaya sai dai kalli ma mai ce sallu kamar ra'aytu muni usalli idan an je aikin haji shine amirul haji shi zai gwada wa sahabbai ya za a yi mai aikin haji idan aka zo kasuwa ɗan kasuwa ne shi zai karanta da duniya ya ake yi mai ya ake kasuwanci idan an je fagen daga general ne na soja shi zai karanta da duniya ya ake kwamandanci a fagen daga الله أكبر in an zo harkar lafiya babban likita ne je karanta likitancin annabi muhammad صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam Allah bin qayyim littafi guda ya rubuta kai a dibbin nabawi likitancin manzon Allah
صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam kaga cases na rashin lafiya da manzon Allah ya warware wanda ya zo ya ce ya rasulullah ga dan uwana can cikin sa ya kulle duk maganin duniya an sha amma sai mutsu mutsu yake cikin ya kulle ya ki warwarewa manzon Allah ya ce ku bashi zuma a bashi زمع zuma aka ba shi zuma ya sha aka ce kawarki ya ce ina yanzu ne ma na ji ciki ya ƙara kullewa aka zo aka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku je ku ƙara masa zuma aka ƙara masa zuma ya shanye ya tande aka ce to yaya cikin naka ya ce ai yanzu ne ma ya ƙara kullewa aka dawo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce ku sake ƙara masa zuma annabi bai canja masa treatment ba aka sake ƙara masa zuma ya shanye ya lashe ya tande aka ce yaya ya ce har yanzu ta nan da ina jin shi a kulle har yanzu bai warware ba aka zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya murmushi yace cikin dan uwanku yayi ƙarya Allah yayi gaskiya نعم zuma Allah ya ce ya furuju min butuni ha sharaba mun kudu fa يخرج alwanu من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس aha إن في ذلك لآيات لقوم إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون Allah ya ce yakhruju min buduniha sharabun mukhtalifan alwanuhu daga cikin ƙudan zuma akwai wani abun sha da yake fitowa abun sha ko mukhtalifan alwanuhu launin sa kala daban-daban akwai jar saka akwai farar saka wani ƙwaro ne shi kuma haka Allah ya masa baiwa sai je breakfast ya lunch ya dina in ya gama sai ya samu wuri ya kashi sai kuma sai ka ɗauko kwano ka wanke ka kwashe kashin ka shanye har kana santi kana fara saƙa ce oho kashin ƙwaro ne ne in ba zama ba wani ƙwaro ne ke da irin wannan baiwar sai Allah ce fihi shifa'un linnas a ciki akwai waraka ga mutane annabi ce ku je ku ƙara tambaye sai ya faɗa muku tsakani da Allah aka zo aka ce ka gaya mana tsakani da Allah ka warke ko baka warke ba yayi shiru aka ce ka faɗa mana tsakaninka da Allah ce tsakani da Allah kuke so ga muku aka ce tsakani da Allah ya ce wallahi tun da aka ban karon farko da na sha wallahi cikin ya warke to amma zubar tana da zaƙin tsiya in na ce na warke ba za ku ƙara man ba ita shi sa na ƙara langabewa na ƙara sharba har sau biyu yanzu ba ba da kuce ga muku tsakani da Allah ba da kun samu matsala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan kasancewarsa komanda a soja kuma ka zo da likita ne to ba nan ba in ka dawo cikin gida kuma ba a samu magidanci da ya iya nuna wa iyalinsa soyayya ba kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam a tarihin duniya ba a taɓa samu ba duk turawa da ke ƙaryar soyayya daga gidan manzon Allah suke kwaikwayo ta ya sha gabansu ku faɗa min wane ne saboda iya tsabar soyayya an tambayi aisha radiyallahu anha ya manzon Allah yake a gida ta ce kana bassaman dhahakan mai murmushi da yawan fara'a ne ba za ka taɓa ganin fuskar annabi a daure a cikin gidansa ba ko yaushe cikin murmushi da fara'a yake ana tsammani ce annabin ya burbushi sai kaga hakoransa yana haske kamar farin wata aka bantaro to kai da ka je kofar zaure wani daga nan za ka yi gurnani saboda kowa shiga taitayin shi wani hadda tari ta uku kama abu har ya gani yana yin wannan gurnani fa to komai ya lalace fa yaskutu kullu nadigin wa yajlisu kullu qa'imin fala yatakallamu ahadun wala yataharraku ahadun wala yatarafrafu ahadun illa min ba'di khuruji sai ka ji mata suna gaya nan gaya nan ku jayi a kau da yaran nan ba mai ƙara motsi a cikin gidan sai in ya sake fita wai shi matarsa na tsoron shi matarsa na Sauran shi.
tsoron shi wai shi jarumi ne wani yana yi matarsa ihu har azara ke motsi yana kin gani nan billahi lazi haƙuri misƙala zarratin ban da shi haka Allah ya yi ne in na fusata sai yi tsalle in zama a rado ka zama a rado ka fada kanwa sai ya fito waje ga wannan dukurkushi ya ci kwalas ya zungure shi ya ce Allah ya isa amma ya iya eh, tada kura a cikin gida mace za ka yi barazana wace barazana za ka yi wa mace duk sai ka yi barazana kuma in dare ya yi dare ka lallabo ta ce lafiya ka ce kalau ko kunya ba ka ji ɗazu da ka gama diri wani malami matarsa ta bata masa da ce ke ki kiyaye ni kin san ni kuwa ta ce sarai ciki da waje to dai yana da hankali sai nemi hanyar kofar gida ya san ya kara wata magana bai san ansa da za a bashi ba wace barazana za ka yi wa matarka ita ne ta san ka yadda kake ko ka zo ka ce za ka zara ido ka ce za ka yi ta gayu suka ce open eyes sun ga suka ce mutumin nan fa yana so yi mana open eyes ne ta wani open eyes za ka yi wani saurayi ɗalibi ne ya zo gaban malamin sai yana diri kamar duniya za ta shi yana lafiya na billahi lazi aka ramaka Allahu ba ta isa ba sai na yi maganinta sai ta wai mene ne ke faruwa matan nan dama na ɗan rene wayo ta rena mu hankali yau sai bala'i yake yi sai malamin ya ce to ya isa haka ai sai dai bari ya natsu sai cewa ne yake tashi tsaye sai miƙe tsaye sai ce wannan hular ta ka cire ta ya ce hula kuma da gafar ta mala ya ce cire sai ce to sai cire ya aji malamin ce babbar rigar ka nan ma cire ta wannan babbar rigar aka rabu kan layi to aka ce cire mana ya ce to a karmakalla yanzu ya cire babbar riga ya me daga shi sai ya ciki sai dogon wando sai malami ya ce yar cikin ma cire ta ya ce ana gafarta malam ba komai ciki sai singileti aka ce to mene ne cire mana to yanzu ba da sauri da sauri ba a hankali a hankali dai ya cire yanzu mai saura singileti da dogon wando malam ya ce dogon wando ba cire shi ya ce algamar ta malam ya cire wando ya ce ya ce ba komai ciki ba sai gajeren wando ya ce ba matsala cire ya ce algamar ta malam na fahimce ka ko ya ce ka fahimce ni cire to ana an dan tirza amma da yake mai biyayya ne sai ya tashi ya cire wandon ya aje yanzu da shi sai singileti sai me sai gajeren wando sai malamin ce singiletin ma cire ya ce ala gamar ta malafa inda cire ba shi kenan ba komi ya ce eh ba matsala cire ya ce ala gamar ta malam sun in zauna haka aka ce cire mana to nan an tattaka sosai amma dai daga bayan gobe kaddara da kyar da kyar singil singileti me saura gajeren wanda sai malamin ya ce cire gajeren wanda ba sai cire yake ce ala gafarta mala idan cire fa ba komai a ciki mala ce ba matsala cire yace billahi lazi ba zan cire ba ba za ka cire bai ce saboda me yace na cire na zama tsanara kenan yace to idan ka zama tsanara sai me yace ala gafarta mala umma ba ku ci ba ke zama tsanara sai ma da yake to an iso karatu ya isa haka sa kayansa ai yanzu da sauri da sauri an an kawo hula yanzu ya koma tsaf ya ce to koma ka zauna ya koma ya zauna shi kadai yana haki sai ka ce ya aiki malam ya ce ka ce idan ka cire gajeren wanda ka zama tsirara ka zama haukaci ya ce alkamar ta na zama mahaukaci mana ce ai mahaukaci kadai ke zama tsirara sai ce tuna zuwa ji kana ta bala'i akan matarka shi yasa na ce bari in koya maka wani darasi duk wanda kake zuwa masa a sigar mahaukaci amma duk da haka bai ji tsoro ba bai gudu ba ya karɓe ka a sigar mahaukacin ka ga mahaukan naka har ya mai da kai mai hankali to ran da kai kuma ya dan baka haushi kai ma ya kamata kai hakuri ba sai ba kuma fahimci sakon mai gida a sigarwa yake zuwa wa iyali mahaukaci kuma haukacin tubura ko alaikum.
amma kuma ta karbe shi a haka mahaukacin eh tamar sai ta hama da gyaran kafirai to sai kaga ya dawo mai hankali ya ƙara samun wata natsuwa to ko wanda shi ne kuma daga baya zai ce zai zare mata ido yanzu yana wani office eyes yana wani Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu iko hakuri da su Amin.
to annabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya zama da iyali idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu matarsa cikin damuwa ko shi ne sanadi ko ba shi ne sanadi ba ba zai barta ba sai ya sa murmushi da fara a fuskarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu Hafsa ba Hafsa ba Safiya wa Safiya bintu Huyayn tana kuka manzo Allah ce ku ga me kike yi tace ya rasulullah sai kuma ta ci gaba da kuka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake tana ta kuka ta kasa magana sai ya matso kusa da ita sai kama hannayen ta ya rike safiya ta ce wallahi annabi yana kama hannuna sai na ji hawayen kama an yi ruwan sama an dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa mai daraja ya share mata hawaye bayan ya shahe mata hawaye yana rikire ta ya ce ya ke safiya gaya min me yake damun ki menene ya faru ta ce ya rasulallah hafsa ce ta gaya min wata magana magana ta bata min rai me ta gaya miki ta ce min ta bintu yahudi yar ba yahudi hafsa ba ƙarya ta ba iyayen safiya yahudawa ne iyayen to amma ita safiya ganin irin yadda Allah ya maganganu masu zafi akan Yahudawa a Qur'ani mai girma tana ga aka ce mata yar ba Yahudi an wulakanta ta shi yasa abun yayi mata zafi har ta fashe da kuka nan take manzon Allah ya murmushi murmushi nan da fuskar sa take haske kamar an bantaro farin wata jana tsammani yace haba safiya yanzu wannan ne sake kuka idan hafsa ba ta san kewace ce ba to ai ke kin san kewace ce ta ce ni wace ce ya rasulallah ya ce to in baki san matsayin ki bari in ga miki matsayin ki yau ke fa babanki annabin Allah ne babbanki annabin Allah ne mai gidanki mijinki annabin Allah ne faɗa mun matar da ta tara wannan darajar a gidan nan gaba ɗaya ta ce ya rasulallah ban gane ba manzo Allah ya ce annabi Musa babanki ne dan shine baban Yahudawa ko shine annabinsu annabi Harun yayan annabi Musa ne saboda haka menene babbanki ne kenan babbanki shi ba me annabin Allah ne sannan mijinki kuma shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faɗa mun matar da ke gidan nan babanta annabi babbanta annabi mijinta annabi ta haɗa murhu annabawa guda uku Hafsa ta ce da ta ji wani irin farin ciki abin da Safiya ta ce da ta ji wani irin farin ciki ya shiga ranta ba ta san sanda ta rungume annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kalmomi guda uku ya cire bakin cikin daga zuciyarsa ya sa farin ciki to kai zakara yanzu ka samu matar ka tana kuka baka san menene dalili ba wai ba ko ka tsaya a natsa ka lallashe ta ka bincika ka ji menene ke saurara ki ci ban san rashin hankali to in ban da rashin hankali me aka miki za ki zo kira mutane kuka a cikin gida ne kin gani nan gurin shagwaba tun ina karami ban yarda da ita ba mace ba shagwaba ta zama kato ke ai kato ne ba ya shagwaba in kin ga kato na shagwaba dan daudu ne amma mace ba ai dole sai da shigo ba gani nan rago Allah ya sani na tsane shi gaba daya kuma shi ne ya fi kowa zama ragon maimakon ya lalashe ta ya ƙara mata bakin ciki akan bakin ciki an tambayi Aisha mai manzo Allah yake a cikin gida ta ce kuka annabi ya shiga gida bai fito ba kada fi mihinati ahlihi matansa yake yi wa hidima manzon Allah matarsa na shara sai da kudin tsiyaye tare da shi manzon Allah matarsa na girki sai zo rinka taya ta yanzu da za ku je gidan ana rama ku samu matarsa ta sa shi tankade da katuwar rariya yana me za ku ce sai ku ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe ta mallake shi ashe har a sanan dan ƙalata ce ne a ba ƙalata ce ba kanta ce manzan Allah saboda ƙauna wa matansa abinci ma idan za su ci tare ke cin abinci tare da su ya ce ka ɗauko loma ka sa mata miya ka sa wa matarka a baki manzan Allah hadisi ingantacce ce sadaka ne Aisha ta ce har gurgure gurguren ƙashi muke da annabi in gurgura in bashi ya gurgura ya miƙo min in gurgura in fasin masa ba ya gurgura ta ce na gurgura na miƙa masa sai in duba in gaina zai sa bakinsa ta ce sai ga ya sa bakinsa daidai inda na sa nawa ta ce sai ji wani irin daɗi ya kama ni annabi muhammad sallallahu alaihi yakan yi tsere-tsere da matarsa sun taɓa yin tsere-tsere da aisha ta wuce shi ya kyale ta sai da ta cika ɗaki ya ce yau ma a ƙara aka ƙara manzon allah ya wuce ta ya ce hazihi bitilik da muna 1-0 yanzu 1-1 Aisha radiyallahu anha tace manzon Allah wanka ma tare da iyalansa yake da bokiti daya nawa ne cikin kuke wanka tare da matansu wani sanda tana amarya yana yi amma tunda ta haifi yaya uku ya daina yanzu kuma yayanta bakwai to ko yayanta goma sha bakwai ayi wanka tare a dabbaka wannan sunnar ya mutane a otaku za a dabbaka wannan sunnar ba ku an samu na ba wanda tsakaninsa da Allah zai ɗabbaka amma ban da goro kar wani goro ya gigi ya ɗaga hannu suwa nake magana kan su masu mata wanda zai ɗabbaka wa'annan sunnonin ya ɗaga hannu ya ce Allahu akbar ga wani goro can ya ɗaga hannu kai kuma ina zaka je ka samu su Aisha radiyallahu anha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai je masallaci yayi alwala zai tafi masallaci yayi sallah in ya ga wata matarsa a kusa sai ya bi ta wajenta ya mata kiss tukuna sannan ya wuce masallaci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka zo cikin gida ya fi kowa iya soyayya in ka je fagen daga inda ake neman jaruntaka sayyidina aliyu ya ce a shuja'u man yuhadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jarumi a cikin mu ji sayyidina aliyu shine wanda yake iya tsayawa saitin manzon Allah a fagen daga idan tai zafi tai zafi fagen daga ya rinta be sayyidina aliyu ya ce gaba ɗaya mu bayan manzon Allah muke buya ko faɗa mana jarumi irin wannan to tafiyarsa ta buka ita ta gwada wa duniya ƙwarewarsa a wajen kwamandanci cewa lallai wannan babban general ne na soja babban ya za ka gane wannan ai sun shirya sojoji ne sama da soja dubu arba'in za a taso a kawo hari ko manzan Allah ya ga akwai hatsarin ajira su taso sai ta kiliyarin ƙauyuka da ke kan hanya sanda za su shigo garin madina ba ma ƙauye da ya saura da zai iya kawo reinforcement manzan Allah ya ce ƙara mai ƙunar baƙin wake duk da tsawon wannan tafiya ta kilomita ɗari shida da goma mu taka da ƙafa da abin hawanmu mu je mu haɗu da su can a yi ƙurin ƙus duk abin da za a yi shi ne ɗabi wannan tawaga aka tafi da aka isa wallahi sai Allah ya jefa tsoro a zukatan gwamnatin rum sai suka kasa fitowa suka ce tun da mutumin nan har ya taso ya zo to akwai wani garanti da Allah ya bashi cewa zai yi maganin mu shi yasa da daddare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai akwai wata iska da za a yi akwai wata kar wani ya dai mike zai kar kowa ya mike zai duk mai abin hawa ya daura abin hawan ai ko da dare sai ga iska ta taso kamar yadda manzo Allah ya bada labari wani munafiki yace a to mun dauka iska ma wani karfi ne da ita wallahi ni sai na mige sai mike tsaye da iska ta sunkuce shi sai ta wurga shi akan wani dutse tsakanin tabuka da dutsen doguwar tafiya ce wannan yasa dukkan garuruwan da bakin boda suka rinka zuwa suna sulhu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maimakon a kara yaƙi tunda sojojin sun gagara fitowa to yanzu duk ƙauyukan da ke kusa da boda waɗanda kafirai ne suna biyayya ga gwamnatin Rum sai suka tsorata suka ƙara su haɗa kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokaci ne sai manzon Allah ya zama da karɓar mubaya'a kawai yake yi daga dukkan shugabanni na ƙauyuka da garuruwa wani ma in ya zo ce da shi da al'ummar garinsa gaba ɗaya za su karɓar shara su musulunta gaba ɗayan su fitar da ta manzon Allah ta yi nasara ko bata yi nasara ba sannan kafirai munafikai da suka fi tso- kasa fitowa don tsoron za a yi yaƙi kuma ba a yi yaƙin ba sun kunyata ko ba su kunyata ba kunyata sun kunyata to sai Allah ya ce fa in raja'aka Allah Allah rama sai mu tashi akan wannan ayar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah